الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتن جمعة شابير قوانا وتانا ربيع الأول hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 23 ga watan 11 shekara ta 2018 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka kitabut tauhid na babban malamin nan hafizahullah salih ibn fauzan al-fauzan ayo insha Allah zai kasance darasi na goma sha biyu kenan a inda za mu tashi daidai inda malam ke cewa taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil mazarati wal quburi wa ta'dhimiha baban da yazo domin yin bayani game da gabatar da nau'ika na ibada dan al qarabin jam'i ne na al qurban al qurban shi kuma wani abu da za ka gabatar na bauta da ibada zuwa ga abin bautarka ko ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ko ya zamanto abin da ka kudurci shine abin bautar taka to alqarabin kenan jam'i ne na qurban abin da za ka gabatar na bauta wan nuzur da kuma bakance bakance shine addawan da wasu ke faɗa bi ma'ana ka hauda makanka nauyin aikin da kai ba wajibi ba ne kafin ka hauda makanka wannan aiki a kanka an fahimci haka ko ka ɗora makanka yin wani abu wanda in ba dan da ka ɗauki yaunin yin haka ba a galibi bai zamantowa dole a gare ka bi ma'ana ya ubangiji idan ka sa na samu kaza zan yi kaza zan yi sadaka da kaza zan yi azumin kwana kaza zan yi sallah raka'a kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza wanda kaga kafin ka faɗi hakan abin ba wajibi ba ne a kanka amma yanzu ka lazimta ma kanka yayin da ka samu bukatar ka ta biya to dole kai wannan abin da kai shi yasa cika alkawali ko bakance ko addawal abu ne mai kyau shi yasa Allah ya ambace su ya yabe su a cikin alkur'ani mai girma dangane da cika alkawali da suke dan sun dauka yace yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika annazar bakanci idan suka duka makansu to yin bakanci wal hadaya da kyautuka hadiya kenan kyauta da zaka kaddamar zuwa ga ma'abucin kabari ko wani wali da kake kudirta wali ta kashi a zuciyarka wal qubur da kaburbura wa ta'zimiha da hukuncin girmama su a musulunci kenan wannan babin a takaice zai yi bayani game da hukuncin gabatar da karabin wannuzur da bakance da kyaututtuka lil mazarat dangane da wuraren da akan je don ziyarar wuraren wal qubur da makabarta wa ta'zimiha da hukuncin girmama wannan ababe kenan zai bayani game da hukuncin girmama almazarat almazarat wuri ne da aka hassa shi aka keɓance shi domin a yi ziyara a wurin don ƙudurta cewa yin ziyara a wurin akwai albarka ko samun wani amfani kamar yadda shi mai ziyara yake ƙudurtawa a ransa ko kuma kabarai zuwa wurin kabarre da ƙoƙarin neman amfani wurinsu ko kuma ishe cuta kenan za mu ji mai hukuncin haka قال المصنف رحمه الله تعالى ما لن ألا يجد أنشد رحمة يتشي وقد صد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الطرق المفضية إلى الشرك وحذر منها غاية التحذير ما ليتشي ألا يكاريسا حقيقة منظر الله سيرادة متى الله ستبت أغريشي ya yi ƙoƙarin katangance kowace hanya da za ta kai ka zuwa ga shirka sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar duniya ba sai da ya iyakance mutane dangane da duk wata hanyar da za ta sa su auka a cikin shirka ko kafirci ya sanya musu katanga da shamaki tsakankaninsu da abin da zai kai su zuwa ga shirka wa hazzara minha ghayat at-tahdhir kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar mafi matukar tsoratarwa dangane da abkawa a cikin shirka wa min zalika mas'alatul qubur na daga cikin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta bayani akan su domin kar al'umma su fada cikin ramin shirka da halaka shine mas'ala ta makabarta kabarrakin faqad waddaha الضوابط الواقية من عبادتها من زال الله صلى الله عليه وسلم ياي بياني ورككين بياني ya aza dokoki da ƙa'idodi da za su iya kare ku dangane da bauta ma makabarta ko kabarai. Walgulu fi ashabiha kuma ya yi ƙoƙarin katangance mutane da aza musu ƙa'idodi kar su yi guluwi wuce iyaka da zarfafawa dangane da ma'abuta kabarra. wa min zalika na daga kokarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma ka'idodin da ya aza dangane da anisanci abkawa a cikin shirka ko kuma wuce iyaka wurin yaban waliyai annahu hazzara sallallahu alaihi wasallam min al-ghuluw fil awliya'i was salihin na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashidunku ya hane ku game da wuce iyaka cikin al'amarin waliyai da salihan bayu wali shi ne wanda ya shi tsoron Allah kuma ya kiyaye dokokin Allah wannan shi ne wali ina fata mun gane mutunan kirki wanda ana sa masa ran cewa mutunan alkhairi ne me yasa muka gane shi mutum ne mai jin tsoron Allah yana tsayawa a inda Allah ya mishi haddi baya ketarewa wannan shine wali sawa'un namiji ne ko mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wuce iyaka game da lamarin waliyai da mutanen kirki lianna zalika yuaddi ila ibadatihim saboda wuce iyaka da zurfafawa game da lamarin waliyai da salihan bayu yakan bayu zuwa ga bauta musu wanda kuma wannan shine zahirin abin da ke faruwa tun ana wani waliyi ne ana karrama shi ana girmama shi zaka ga ana wuce iyaka wurin bashi matsayi har ya kai ana bautata mishi koma bayan Allah hakan yana faruwa sosai kaga mutum da ya zo wurin shehu ko wani waliyi ba zai ba su hannu ba a matsayin musafaha zai duka ne wani ma sai ya kai guwawunsa ƙasa wasu ma da suka yi mubalaga su yi su mashihi sujudi don girmama shi da karrama shi kaga wuce iyaka game da lamarinsu shi ya jawo mutane zuwa ga bautata musu wanda kaga ruku'i da sujudi wani aiki ne wanda ba a yi makowa su saiwa sai Allah shi ake wa sujudi don kaskantar da kai zuwa gare shi ka nuna kai bawa ne mabukaci ne zuwa ga Allah kuma ka miƙa wuya game da lamarin shi gaba ɗaya to yaushe kuma zaka zo kama waliyi haka yaushe zaka zo kama salihin ba haka yaushe zaka zo kama annabi haka kaga wuce iyaka wurin girmama su wuce iyaka wurin fahama su da kammama su shi ya bayi zuwa ga bautar su kuma bayan Allah ba dade ba shekarun baya an samu wasu ɗaiɗaikun mabiyan ɗahir bauchi shugaban ɗarika ƙaɗi tijaniya a kano wasu sun masa sujuti ƙararar wannan ya bayyana kuma shi da kan shi ce a wannan ai bai ma'ana girmamawa ce wannan ba girmamawa ce ba ba a girmama kowa ta hanyar yi masa sujudi sai Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u fala tad'u ma'allahi ahadan al masajid ana iya ba shi ma'anan ababen da ake tankwarawa don a yi sujada da su wanda gaɓaɓuwa kenan zai iya ɗauka wuri na zai iya ɗauka suna na wuri masjid masallaci kuma zai iya ɗauka suna na gaɓaɓuwan da ake tankwarawa domin a yi sujudi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wa annal masajid lillahi na Allah ne shi kadai fala tad'u ma Allahi ahadan kada ka bauta ma wani Allah tare da Allah ko ma wane ne annabi ne cikin annabawa ko mala'ika ne daga cikin mala'iku wanda kuma shi ya bayu kaga yau mutane sun wuce iyaka sun zurfafa wurin yaban Sheikh Ibrahim Inyas tun suna waliyin Allah tun ana bawan Allah ana girmama shi sai ya kai ana allantar da shi bayan ana allantar da shi aka ce ma ya fi Allah bayan haka suka ce shi ya halarci sama da ƙasa suka ba shi duk sufofin Allah suka mallaka mishi me ya shawo haka zurfafawa wurin yabonsu da girmama su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya hana haka ba dan komai ba dan kar al'umma su sa abkacin kafirci da shirka qafa qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal ghulub kashidun ku da wuce iyaka ko zurfafawa kada ku dinga guluwi cikin komai ka tsaya daidai haddin da Allah ya maka waliyi na Allah ka so shi ka yabe shi ka girmama shi amma kar ka zurfafa kar ka zurfafa iyaka ka wuce iyaka wurin yabansa ina fata mun gane ka tsaida shi daidai inda Allah ya tsaida shi cewa bawan Allah ne kuma shi abin yabauta ma Allah shi ne madaukakin sarki dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rinka wuce iyaka game da lamarin ku fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu ku sani cewa abin da ya hallakar da al'ummomin da suka gabace ku shine zurfafawa da wuce iyaka wannan bayyane ke ga yahudawa da kiristoci kiristoci ba abin da ya suka zarfafa har suka wuce iyaka suka allantar da almasih sai zurfafa da wuce iyaka wurin yaban shi haka duk wanda kaga suna bota ma shehu ya ku wani waliyi zarfafawa da wuce iyaka shi ya ja su zuwa ga bauta musu to annabi ce kashe ku da yin guluwi kashe ku da wuce iyaka saboda babu abin da ya hallakar da al'ummomin da suka gabace ku sai guluwi wuce iyaka wurin yaban malamansu ko kuma shehunansu ko waliyansu ko annabawansu wa qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tatru la tutruni kama atrat an-nasara ibn maryam la tutruni kada ku zurfafa ku wuce iyaka wurin yabona manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kada ku wuce iyaka kada ku zurfafa wurin yabona ni manzon Allah kama atrat an-nasara ibn maryam irin yadda kiristoci ko nasaru suka zarfafa suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam shine annabi isa alaihi salam kada ku wuce iyaka dangane da ni wurin yabona ku zarfafa har ku kai ni ku dinga mani irin yadda kiristoci suka dinga yi da annabi isa dan maryam innama ana abdun ku sani cewa kadai ni fa bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu idan har za ku yabe ni ko ku tada ni ku ce da ni bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi dan dadi hanyar da za ta sa mutane su afka cikin shirka da kafirci so da wuce iyaka wurin yabo shi ke sa a zurfafa a wuce iyaka a allantar da wanda shi ba Allah bane ba wanda kuma hakan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin mutane da suke nuna san shi da kaunarsa suka ketare iyakar da ya musu da haddin da ya musu sai suka allantar da shi dama illa ka wuce wasiyar manzon Allah kenan idan ka ki tsayawa inda ya tsayar da kai to sai ka abka cikin abin da ake jin tsoron ka abka a ciki san annabi ya ja su da girmama shi kamar yadda su suke riyawa hakan yasa suka allantar da shi suka yi mishi abin da ya hane su dangane da su yi shi suka ɗauki sufofi daga cikin sofan Allah suka ba shi wanda kaga shi ne wuce iyaka zurfafa wurin yabon manzan Allah ka allantar da shi in kuma baka ce shi Allah bane ba ka ɗauki wasu sufofi da Allah yake banta da su ka shingina ma manzan Allah kaga shi ma kaga ka wuce iyaka ka zurfafa wurin yabansa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya tarayya da Allah da ɗaya daga cikin sufofin Allah kai babu wani wanda ke tarayya da Allah cikin komansa da yake banta da shi subhanahu wata'ala shi yasa kaga masu yaban shi yau suna guluwi suna zurfafawa wurin yabansa har suna kai ga allantar da shi wanda hakan kafirci ne da shirka da bar musulunci wanda in annabin na nan zai yaƙe su akan wannan maganar da suke hadisu watar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne ‘yan yara ‘yan mata ƙanana suna rera waƙa suna ambatan mazajen da aka kashe a ranar badar suna wasa su suna tada su waƙa ta kai waƙa suka ji daɗi sai suka dinga yabon annabi suka ce wafina rasulun ya alamu mafil had tattare da mu akwai manzan da ya san da abin da zai faru gobe sai manzo Allah zai ce ku daina wannan magana ku faɗa abin da kuke faɗa kafin haka babu wanda ya san wanda abin da zai faru gobe sai Allah bai hane su ba ya hane su so da kaga wurin yaban shi sai suka wuce iyaka suka bashi sifa daga cikin sufafin wa Allah babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai wa kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu da haka akwai ababe da dama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hanawa wasu basu ma kai wanga hajjin ba dan wasu suka suka ce sayyiduna wabnu sayyidina shugaban mu dan shi yace yadda ka musu birki yace inna ma ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin masu khutba annabi na zamne yake cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad duk wanda ya bi Allah sannan ya bi manzon Allah ko ya bi Allah da manzan shi to haƙiƙan ya shirya ya kama hanyar daidai sai ce wa manya asihima faqad gawa duk wanda ya saba musu to haƙiƙan ya hallaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi bi isa khatibul qaumi anta ya munana mai huduban mutane a matsayinka yaya zaka hada ni da Allah a cikin zamiri daya ai sai ka ce wanda ya saba ma Allah da manzan shi ba ka ce ba wanda ya saba musu kaga so yake mi ya nuna mishi akwai matsayi babba shine matsayi na Allah madaukakin sarki kaga wanga abin a zahirin shi babu wani laifi a ciki duk wanda ya saba musu kaga a zahiri babu wani laifi amma manzo Allah ya hana shi yace dan me zaka hade ni da Allah cikin damiri daya ai sai ka rabi kame da ka fara daga farko wa man yuti illaha wa rasulahu sai ka ce wa man ya'si illaha wa rasulahu dan me zaka ce wa man ya'sihi ma kaga manzo Allah yana bin duk wasu hanyoyi wanda za su iya abkar da al'umma cikin kafirci da shirka ya hana su shi yasa ya hana wuce iyaka wurin yabin shi amma yau kadiba irin yadda ake yaban shi ana kafirci ana shirka da sunan tauhidi da imani da sunan so da kamna na manzon Allah wanda kuma hakan kafirci ne duk wanda ke shuraren fadar bege da ire-irensu masu so masu nuna so da kamna ga manzon Allah suna yaban shi zai shinshini irin wanga kafircin a cikin waƙoƙinsu kuma duk wanda ya halarci muhadar da muka yi nan akan fadar bege ya shi hakan kuma ya gani kun shi ɗan takaitaccen tarihin fadar bege da wata kafar gidan radio ta kire shi a Kano tana son ya ba su wani bangare na labarin shi yake ce musu ya samu shahara ne da ɗaukaka ta hanyar yabon manzan Allah wata ran an taɓa yin musabaka kwamɓala ta yabon annabi ya zo ya shiga cikin wannan kwamɓalan aka yi tare da shi ya yi tsammanin zai zo na farko ya ce sai ya zo na bakwai aka yi ta masa gore dama mun ce muku ba ba masoyin annabi ba ne masoyin shehu ibrahim ne da ahmad tijani ko magana mai kama da haka ya ce abin nan ya masa ciwo ya shiga halwa ya keɓance kanshi sai da yi kusan shekara ya ce a cikin wannan zaman na halwa ya ce ya yabi manzan Allah ya masa bege sama da ɗari da wani abu ɗari da talatin da wani abu a cikin begen yake cewa sai da ya kai daidai inda yake cewa manzan Allah kai ne masanin Allah tun Allah ba shi da sunan Allah wannan yabo ne yaushe ne Allah bai da sunan Allah Allah halitta ne bale amshi suna daga baya babu wani abu tattare da Allah wanda yake fararre ne babu mutane ne suke da fararru a cikinsu da babu ku Allah ya yi ku sannan aka maka suna wanda kafin nan baka da suna haka Allah yake Allah tare da sunan shi yake tare da sufofin shi yake tun can Allahu ne tun can mahalicci ne bai taba zama ba ya halitta ba tun can mai arzitawa ne tun can rayayye ne yana ji yana gani ya ɗaukaka subhanahu wa ta'ala amma cikin yaban shi a ce manzan Allah kai ne masanin Allah tun Allah ba shi da sunan Allah wannan wani irin munin magana ne wannan irin kafirci ne to kaga wannan shine ban manzan Allah sun auka cikin wannan ramin da manzan Allah ya hana su na yin guluwi cikin yabansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi gaskiya haka imamul busairi ko in ce muku busairi mai alburda kuna jin alburda ko wanda har yau ana tabarruki da ita wasu wurare akan karanta ma gawa ko mamaci idan ya mutu a biya ko a sabke ma qur'ani in baka da halin qur'ani a sabke ma da la'ilu in baka da kudin da la'ilu a sabke ma alburda wanda alburda ta busairi mawaki saboda busairin guda biyu ne akwai busairi wancan na gasken malamin hadisi fitacce cikin ilimin addini akwai busairi mawaki mai alburda wannan busairin alburda shi ya cika ta da yabon manzon Allah amma tana kwashe da ma'anonin da ba su da wata ma'ana sai kafirci da shirka game da manzon Allah yake cewa da'amad da'atuhu nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب, فيعرب عنه ناطق بفم yace ka yabi manzon Allah ka faɗi duk kalmar da kake so gare shi matuƙar baka ce shi dan Allah bane ba yace ka dangana ma zatin manzon Allah duk abin da kake so na girmamawa na kaddara ma na kadari na girma duk abin da kake so girma dangana ma manzon Allah yace kai falalan manzon Allah da matsayin shi ba ta da iyaka ta yadda mai magana zai kai iyakarta haka wannan wuce iyaka ne da zafafa cikin yaban mazan Allah tana da iyaka don shi ba Allah ba ne ba ko Allah ne ba Allah ba ne ba bawa ne daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi Allah yake kiran shi da sunan bawan shi subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kaga bawa ne bawa ne na Allah daga cikin bayan shi sai dai Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi karamci ya fifita shi akan dukkan sauran halittun shi wannan shine zaka ce makwara abin da zaka ce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda ka kai iya yabo da tadawa da iya girmamawa baka kai ka kai yabo ɗaya da Allah ya mushi ba saboda Allah ya riga ya yaba kayan shi ko bangaren harshen shi me yace bangaren harshen manzon Allah ya Allah ya be shi wa ma yantiqu anil hawa anil hawa Allah ya ce annabi baya magana akan sarran shi yabo ne ko ba yabo bane yabo ne game da idanun shi me Allah ya ce ma zaghal basaru wa ma tagha annabi da yaje saman bakwai yaje ga sidratul muntaha aka tambaye shi game da sidratul muntaha ya ce sidratul muntaha duk yadda mai sifantawa zai iya sifanta maka ba zai iya baka labarin ta yadda take ba saboda sha'awa da abun mamaki game da ita abubuwan halittu na ban mamaki annabi ya gani a saman sammai amma Allah ya ce tare da haka ma zaghal basaru wa ma taqa bai kalla kalla ba bai wuce iyaka ba daidai inda aka tsaye da shi ne ya tsaya sallallahu alaihi wasallam ba yabo bane ba da kai ne ka ji wannan matsami ne ba za ka leka ba eh to amma manzo Allah bai wuce iyaka kai karshe Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi kana kan ɗabi'u al'azim masu girma to wane ne zai yi yabo irin haka akwai babu da haka karka wuce iyaka wurin yabon manzan Allah ka tsaye da shi inda Allah ya tsaye da shi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga cikin annabawan Allah manzo ne na ƙarshen zamani wanda baya da kishiya a ƙarshen zamanin manzanni daga annabi babu wani manzo da za a turo doron ƙasa daga shi duniya ta ƙari shi ne farkon wanda zai buɗa ma aljanna ya shiga sallallahu alaihi wasallam to ya kai shi matsayi babu to ka dakata daga nan kar ka wuce iyaka wurin yabin shi dan idan ka ce ka wuce iyaka zaka allantar da shi ne kuma abin nan ne ya hana ku yi shi yasa ya ce la tuturuni kama atharatin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu wannan na farko kenan kenan kaga wuce iyaka game da manzon Allah babban ma'asiya ce mai girma tunda annabin ya hana kuma bayan haka zai kai ka zuwa ga shirka ko kafirci kamar da mun buga muku misali yanzu kamar magana Imam Al-Busairi a cikin Al-Burda da Al-Hamziya ta shi ma yayi maganganu masu muni wanda ridda ne wurin yabon manzon Allah na daga cikin abin da yake faɗa cikin Al-Burda wa inna min judika dunya wa darrataha na daga cikin kyaututtukan ka kai manzon Allah a duniya duniya gaba daya wa darrataha da kishiya ta ina ne kishiyar duniya lahira wai duniya da lahira kyauta ce daga cikin kyaututtukan manzon Allah haka nan ne wane ne kyauta duniya da lahira Allah madaukakin sarki shi ne mahaliccinsu shi ne makaginsu kafin Allah babu wanda ya kagi sammai ko ƙasa ko yana kaga wuce iyaka ne ƙarshe ce wa min ulumika ilman lauhi wal qalami na daga cikin ilimin manzan Allah ba fa duka ba wani bangare na ilimin annabi dan minnan at-tab'idiyya wani bangaren ilimin manzan Allah ilimin allawh lawhul mahfuz wal qalami da kuma ilimin alqalami wanda kaga wuce iyaka ne da sarfafawa cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna cewa ya san gaibi ya san abubuwan da suke boye haka ma dan uwan shi mai bin aqidar shi da manhajin shi Ibrahim Inyas a cikin littafin shi Ad-Dawayun Sid haka ita kawo ire-iren abubuwan ga wanda suke nuna wuce iyaka da zurfafawa wurin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ya nuna haka nan ke cewa duniya da lahira dukan su ce kyauta ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yace annabawa da manzanni duka sun tsotsi ilimin su ne daga manzon Allah wanda kaga ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba annabi shine karshen annabawa ko ba haka ba kafin shi an yi manzanni da annabawa ko an ce kuma ilimin annabawa da manzanni daga annabi ne kaga ba gaskiya bane ba wannan ƙaryata ƙur'ani mai girma ne da ƙaryata Allahn kanshi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wuce iyaka wurin ya bashi da haka kenan sai a kiyaye shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki mataki na kare al'umma wurin zurfafawa game da al'amarin waliyye da salihan bayu dan hakan yakan bayu zuwa ga bauta musu abu na farko kenan abu na biyu wa hadhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bina'i 'ala al-qubur manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin gini akan kabaru ko kabarai ya hana yin gini akan makabarta ko kabarai kama rawa Abu al-Hajjaj al-Asadi qala قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا illa sawaitahu an karbo hadisi daga Ali bin Abi Talib ko Abu Abu Abu al-Hayyaj al-Asadi wanda ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai wanda ya riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ali bin Abi Talib yace mini kun san Ali bin Abi Talib ko angon Fatima ɗayan khulafa ar-rashidun ko wanda shine khalifa na ƙarshe bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alibin abi talib ya ce mini shin ba zan aike ka ba zuwa ga abin da shi ne manzan Allah salasan ya aike ni akan shi kamar ya ce e aikan ni sai ya ce da shi Allah ta da'a ko Allah ta da'a timthalan illa tamassau shi ne kada ka yarda ka ga wani batun-batumi ko gunki ko wata sura da aka yi kwaikwayon wani abu mai rai daga cikin halittu sai ka rushe shi ko ka shafe shi kada ka bar wannan da ka ga hoton wani batun-batumi na gumki ko ko ɗaya daga cikin ababen da suke da rai daga cikin halittun Allah to wannan abin ka rushe shi ko ka shafe shi wala qabran mushrifan illa sawaitahu haka kada ka bar wani kabari da ya ɗaukaka a kan sauran kabarran sai ka daidaita shi ka ya wuce shi ba kaga wannan mazala salasa ya yi hani da wannan al'amarin saboda abin da zai biyo baya na ɓanna da fasadi ƙarƙashin aikata irin wannan ayyukan yau da dama hoto ya sha su zuwa ga allantar da wasu mutane hoto ya ja su zuwa ga neman albarka ƙarƙashin wannan foton wannan foton ya zai musu abin kariya da neman sa'a da aka zaga suna kafawa a gidajensu wasu suna kafa a ɗakunansu wasu suna kafa a dabbobinsu a jikunansu domin neman wata albarka ko kariya dangane da wani sharri da ake ji masu kaga ku wannan sharri ne babba kuma asalin halakar banu adam su bar tauhidi su koma shirka shine gumaka gumaka kuma an yi gumakan ne da niyya mai kyau tsarkakakan niyya amma abin daga baya jirkita daga niyya mai kyau kuma banna mutanen annabi nuh su ne farkon mutanen da suka fara yin shirka a doron ƙasa kafin su duka tauhidi ake yi ya zama to akwai salihan bayu da waliyyata tare da su mutanen kirki da ake ketata musu zato sai wannan mutanen suka mutu da suka mutu sai shaidan ya zo ma wa'annan mutanen wahayi cewa ku je ku kakkafa gumakansu a wuraren da suke zama ba dan komai ba dan idan kun gansu ku tuna su hakan zai sa ku yi ƙwazo da karshe shi wurin yin bauta Allah su ne alwad da suwa da yaghuth da nasra suka ce duk ku je fada wanga da majalisin shi da inda yake ibada da inda yake karatu ku yi gunki irin shi mai kama da shi ba dan komai ba da kun gansu sai ku tana su mutanen kirki ne masu kokari cikin ibada sai ku kwaikwaye su da wannan niyya aka zo aka yi wannan gumaka yau da gobe suna zuwa wurin su suna gino suna ganin su suna tana bauta Allah suna yi suna zuwa da ƴaƴansu ba tare suna musu bayani ba ko sharhi da suka mutu zamani yayi tsawo sai diyan su suka doka waɗannan gumakan suke bauta ma kuma shedan ya karfafe su akan haka shikenan sai suka bauta musu kuma bayan Allah shi yasa Allah ya turo annabi Nuh zuwa gare su dan su canza wannan abin su dawo zuwa ga asalin abin da suke da shine tauhidi da imani wanda kuma abin ya rage ya ci zuciya ya ratsa ta wanda bannar shirka da bid'a in ta shiga zuciya wallahi raba ka da ita sai Allah annabi Nuh kusan shekarar 50 ya a cikin su dare da rana ba usulubin da bai yi amfani da shi ba wurin ya kiro su ya mido su zuwa ga daidai amma ƙarshe sai da Allah ya hallakar da su ba su dawo ba sai kaɗan daga cikinsu wanda ke nuna maka munin fotanni ko gumaka kuma wani irin gumki ko da na tarihi ne baya da wani fa'ida da amfani wata ran za a iya bauta mishi kuma bayan Allah ko hotanni da ake kafawa ko da na shugabanni da masu biye musu da nuwa ne da 'yan siyasa duk bai dace ba haramun ne wanda ake kafa bisa maraba da baki da irin abubuwan da ake a cikin gari bisa kwano-kwano a kafa wuta duka bai dace ba saboda sharri ne daga nan aka fara shi yasa ya ce karka ga wata sura sawan butun bitumi ne aka yi na gunki ko ko sura ce aka zana ya ce sai ka shafe ta ko ka rushe ta kuma karka bar masallawan ga kabari mai tsawo sai ka daidaita shi saboda tsawaita kabari da gini akan kabari da mayyaze kabari tsakankanin sauran 'yan uwan nasa na kabarai zai ja zuciyar mutane zuwa ga girmama shi daga nan kuma zai iya su zuwa ga bota mashi kuma bayan Allah wa naha an tajsisiha wal bina'i alaiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin gini akan kabari ta hanyar amfani da wani sanadiri ko siminti ne ko wani abu da yake mai dabri ko laka ko abin da ke kama da haka ya hana ayi amfani da shi wurin gina kabari عن جابر رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga Jabir Allah yarda da shi yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri wa an yuq'ada alayhi aw an yubna alayhi bina hadisi daga jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da tajsisil qabr shine yin gini akan kabari ta hanyar amfani da siminti ko abin da ke kama da haka ko laka ko dangi irinsu wa an yuqa'ada alai ko manzo Allah sallallahu alaihi ya hana zama akan kabari azo ka zamna bisa kushewa manzo Allah ya hana ko ka shingid ki shingid akan ta ko ka rika shafawa kana shafa mu jikinka ko ka dinga sumbanta kabari dukkan mamnu'un bai dace ba cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda imamun nawawi ya yi bayanin haka cewa hakan bai dace ba ko da ku kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam imamun nawawi ke cewa bai dace ba ka zo ka shafi kabarin manzon Allah ko ka sumbance shi yace wannan wannan yana nuna karamcin ladabinka cikan ladabi shine ka nisanta da shi ka gaida shi kamar yadda ya bada labari kafin ya mutu ga yadda za ku musa sallallahu alaihi wasallam haka bai dace ba irin rubuce-rubuce da ake akan kabari a ce almarhum fulan ibn fulan mata fi sanati kaza kaza kaza kaza duk bai dace ba wani ne Allah ya shi kanshi wanda ya mutu kaza shekara ta kaza rana kaza duk bai dace ba ko ka zuwa a nemo ta makabarta a mata suna don a rika zuwa ziyara ciki ana rubuta sunayen mamata a cikinsu ana shahidi wani shahidi wani shahidi wani tun ana shahidi ana mamakin su ana ana ana abin na kayatar da kai kana jin shauƙin bauta sai kai kana bauta musu kuma bayan Allah kana ganin kimar su kana roƙon su kuma bayan Allah shi yasa manzo Allah ya hana haka so da yin musu wannan miza da bambanta su da sauran kabarai yakan iya ja hankalin jahili ya dinga bauta musu kuma bayan Allah wa an yubna alaihi bina haka manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ai gini akan kabari ko masallaci ko daki ko wani abin da ke kama da ko ai kubbari akan kabari duka haramun ne wannan kaga duka ababe ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokarin hanin hana al'umma shi dangane da yin su dan wasa'il ne da sukan sa mutun ya afka cikin shirka sallallahu alaihi wasallam abna uku wa hadhara sallallahu alaihi wasallam min as-salati 'inda al-qubur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a makabarta an Aisha radhiyallahu anha qalat lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu an wajhihi فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا من ذلك السلسة يا حنا صلى أما كبرته كوك فسكنت كبر ذاك يصلى شيسا حديث يتبتع a cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha Aisha yake ce mana lokacin da rashin lafiya na ajali ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu an wajhihi sai ya shiga yana bude wata rigarsa daga fuskarsa dan alkhamisa riga ce mai zane ko kuma mai me yake cewa rubuce-rubuce akan ta zane dai akan ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rahe da wani adara nake san cewa khamisa dara yana rufe da dara yana hali na rashin lafiya na ajalin mutuwa yana rufe da wannan dara sai ya rufe huska shi gaba daya kuma sai ya buɗe shi ne tace tafiqa yatrahu yatrahu khamisatu lahu an wajhihi fa idha ihtamma biha kashafaha sai ya ja wannan dara tashi sai ya rufe kansa idan ta kuntata a gare shi lumfashinsa ya rauni sai ya buɗe wannan dara faƙala huwa kadhalik sai ka ji yana faɗa in ji Aisha yana cikin wannan halin na damuwa da rashin lafiya la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la'anar Allah tsinuwar Allah nisanta daga barin rahamar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasaru saboda mi saboda sirrike makabarta annabawansu a matsayin masallaci kaga manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin hali na rashin lafiya yana cikin kuma damuwa ta fitar rai ajali amma ga abin da yake fada me yasa yake fada harka Aisha tace yuhadhiru ma sana'u yana tsoratar da al'umma shi game da abin da Yahudawa suka yi ma annabawansu da manzon shi da manzanninsu dan kar abin ya faru gare shi gashi yana cikin halin mutuwa sai yake hana su dan duk wanda ya kamancece ne ya da su cikin aiki zai yi tarayya da su a cikin la'ana shi yasa manzo Allah yake faɗa kafin ya mutu a cikin wata riwaya hakan ya faru ne kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu da kwana nawa biyar sallallahu alaihi wasallam yake maimaita haka Allah ya tsine mai huda da nasaru saboda sun riƙe makabartu na annabawansu da manzanninsu a matsayin masallatayya aisha ta ce yana tsoratar da al'umma shi ne game da abin da yahudawa suka yi annabawansu don kar su ma in yan mutu su masa sallallahu alaihi wasallam don wannan yuhadhiru ma sana'u magana ce ta aisha don yin bayani da sharhi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malaman hadisi suke ce mishi ko musala al-mudarajat al-mudarajat fi al-hadisi ma atat min ba'd alfadhin ruwatu tasalat Aisha ta ce walaula zalika ubriza qabruhu in ba dan jin tsoron a daki kabarin shi a matsayin masallaci ba da an fito da kabarin shi hili irin yadda ake fito da sauran kabara na musulmi غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ba abin da ya hana sai ana jin tsoron a riki makabartan manzan Allah ko kabarin shi a matsayin wurin yin sallah ko masallaci me yasa manzan Allah ya hana saboda yau da gobe in ana riƙon makabarta ko kabarin shi a matsayin wurin yin sallah ko wurin yawan zuwa ko da yaushe sai ya kasance tun ana girmama shi sai zamanto ana bauta mishi kuma bayan Allah wanda haka ya faru ga yahudawa da kiristoci har yau su wannan gunkin da suka yi na ƙarya na cewa annabi isa ya mutu an rataye shi an kashe shi wannan gunkin wa da wannan kabarin shi ne matsayin allah a wurinsu har yanzu shi suke bauta kuma shi ne da a cikin ma'abidi nasu yau da gobe shi yasa manzo allah ya hana wannan hanyar dan kar aje a bauta mishi kuma bayan allah wa qala sallallahu alaihi wasallama ala kushurana وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد كشورة رأنج مزع الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمة lalle waɗanda suka gabace ku na al'ummomi sun kasance suna riƙan makabarta annabawansu a matsayin masallatai ala ku shurara fala tattakhidhul qubura masajid kada ku riƙi kabarai a matsayin masallatai wannan ita ce wasiyar manzon Allah wannan hani karara daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka a tsawon rayuwar shi ya faɗi haka gab da mutuwar shi amma yau kaji bai da al'umma suka juya al'amura sallah makabarta maimakon a zo a raya masallatayya wanda su ne Allah ya sa a yi don a raya su sai aka fasa raya masallatai aka kuma ana raya makabartu Allah ke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku shurara kada ku riki kabarrai a matsayin masallatayya fa inni anhaakum an dhalika ƙara ta'kidi ku sani na hane ku dangane da yin hakan kada ku yi haka sallallahu alaihi wasallam mala ce wattikhadhuha masajid ma'anahu as-salatu 'indaha wa in lam yubna masjidun 'alayha abin da ake nihi da riƙan makabarta a matsayin masallaci yin sallah a wurin ko da dai ba a gina masallaci a wurin ba da ka je kai sallah a wurin ka riƙe wurin a matsayin me masallaci ba wai sai dole an yi gini ba an yi fasali an yi masallaci kamar yadda aka saba gani yau ta gobe fa kullu mawdi' qusila lis-salati fihi ittukhidha masjida duk wurin da aka nufaci yin sallah wurin to an rike shi a masallaci kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama yadda manzo Allah tsira da mace Allah su da tabbata akan shi da iyalan gidan shi yace ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura daga cikin abin da aka kebance ne ni annabi Muhammad a tsakankanin sannaba sauran annabawa an sanya mini ƙasa a matsayin masallaci da abin da zan iya tsarki da shi duk inda ka je yanzu cikin ƙasa Allah masallaci ne zaka iya sallah a wurin kenan kaga da wanga sunan makabarta idan kai sallah a wurin ta zama mi masallaci annabi ya ce wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura sallallahu alaihi wasallam kenan ba dole ba sai an gina masallaci malaka fa idza buniya alaiha masjidun fal amru ashad idan aka gina masallaci a makabarta to wannan a wannan lokacin al'amarin ya yi tsanani saban ya fito zahiri an hana sallah a kai ko ka fuskance su ka yi to ina ga ka gina masallaci a makabarta a wannan zahirin sabo da kauce matafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad khalafa aktharun nasi hadhihi an-nawahi mala yace mafi yawan mutane sun saba ma waɗannan hanin da aka yi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wartakabu ma hazzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suka aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi yayi hani dangane da aikata shi fa waqa'u bi sababi zalika fi shirkil akbar a dalilin hakan yasa suka abka cikin shirka babba fa banau ala alquburi masajida suka zo suka gina masallatai akan kabarai wa adrihatan kuma suka zo suka yi al'adriha adriha shine kabarin da za a zo a kayata shi a abe shi a yi shi da salo kamar na al-murabba haka a zo a mishi wani karahuna da wani abu adish haka shine abdare ko al-adriha wa maqamat da wurare da ake zuwa dan me yake cewa halarta wurin ko kuma a zo a yi matsayi ko wani wuri da ake dakatawa a wurin wannan makabarta wata madakata waj'aluha mazarat karshe suka mai da wannan kaburburan mazarat ababan da ake ziyara a koda yaushe tsawon a shekara ko sati ko wata ko abin da ke kama da haka tumarasu indaha tumarasu indaha kullu anwa'i shirki al-akbar zaka ga ana aikata dukkan wani nau'i na shirka babba a wurin wanda ko shirka babu haka nan wallahi kai ka ce malam yana magana da waqi'in mu nan yanzu kai ka ce ya san abin da yake faruwa wanda dan Saudiya ne har yanzu yana raye da ranshi Allah ya kare shi ya ja zamanin shi amma kai ka ce yana rayuwa da mu ne saboda irin ababen da suke gani ko irin ababen da ake basu labaru suna faruwa a kasashen musulmi wajen saudiya me bai faruwa wurin kabarin waliyan nan komai na faruwa na shirka a zo a yi yanka don su a zo a yi sallah don su a yi bakance don su wani ya zo ya roƙe su kuma bayan allah wani zaka ga yana kuka yana kai bukatocin shi zuwa ga shehu kuma shehunan su suka dora su akai su suka dora su akan wannan tsarin su suka nuna musu wannan da sun musu inkari suka dora su ga hanya da da suka mutu basu musu hakan ba amma da yake akan haka suka gina su to shi yasa suke musu wannan abun bayan mutuwarsu wallahi wannan abun hadari ne babba al'umma ku kiyaye yanzu me kuke gani game da abin da yake faruwa a garin Shehu Inyas wanda ya shi zai ga abin mamaki suna yin taro wasu mutane suka ce taron da zai yi adadin wanda suke zuwa hajji don ziyarar kabarin shi me ke kai su bukatoci wani aure yake so wani mulki yake so wani dan siyasa ne na so ya bunƙasa a cikin siyasa ce wani dan kasuwa ne bukatoci kala-kala su suke kai su a gaban kabarburansu za ka ga an gwado su suna kuwa suna kuka suna kai bukatocin tsoron shehu yaya za a yi shehu ya biya maka bukata ya za a yi biya maka bukata shi sa Allah ya maida musu martani ya ce waɗannan da kuke kira koma bayan Allah ba su mallaka ko da katmir ma yamlikuna min katmir kun san menene katmir wannan ayyanan nan da take a ƙalƙashin fata wanga ƙashin dabino wannan ya fata fata na takashin da bino ita ce alkatmir to wanda kuke kira kuma bayan Allah Allah ya ce ma yamlikuna min katmir ba su iya mallakar daidai da alkatmir to idan ya kasance ba su iya mallakar katmir ta ya za su iya biya ma bukatak Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum da za ku roƙe su ba za su bukatar da kuke nema wurin su ba Allah ya ce walau sami'u mastajabu lakum ko da sun jin ma ba za su iya karba muku bukatocin ku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum rattashin alqiyama za su barranta da shirkar da kuke yi da su kuna kiran su kuma bayan Allah sun san su kasu su ne ba su iya biya muku bukata za su barranta da ku su ce ba ku ba su game da abin da kuke yi da su na shirka kuma bayan Allah to haka ake wurin su ka je wurin shehu na ciuta nan ya mai ka kallon mamaki yadda ake bautar shi kuma bayan Allah mutum ya je durƙusa yana kuka yana gan bukatocin shi wurin shi kaga sun auka cikin irin abin da manzon Allah ya hane su su yi da sun bi wasiyyan manzon Allah ba su yi ba da mutane ba su abka cikin kafirci da shirka ba ƙuba suka yi an gine kabari an mashi ɗaki an zuba miliyuka wurin kashe mashi ado da tsare-tsare don me mutane ba za su bauta mashi ba Allah ke shi wa min adh-dhabh laha mala yace na daga cikin ababen da ake aikatawa masu muni wurin wannan kaburburan yanka da ake yi ga ma'abuta wannan kabar wa du'ai ashabiha da kuma kiran ma'abuta wannan kabarin ta hanyar roƙon su kuma bayan Allah wal istighathati bihim da neman agaji da dauki wurin su wa sarfin nuzuri lahum da karkatar da bakance zuwa gare su wanda duk wannan ababen da malai ambata nau'i ne daga cikin nau'ikan ibadan da ba a yi ma kowa su sai Allah madaukakin sarki karkata su zuwa ga wani Allah kuma wane ne yin shirka ne da kafirci da bar musulunci wa ghairu dalika da wasan hakan ma gaba daya qala al-allama ibn al-qayyim akwai lokaci ko lokacin kira bai ba lokacin kiran sallai kenan sai mu dakata daidai nan magana ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a wani sati sai mu wasala daidai nan aqulu ma tasma'una ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullah